أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبي الكريم فصل wannan fasali na zai bayani akan hukuncin sujudar rafkanwa yace sujudu sahwi sajadar da ake yi saboda yin rafkanwa a cikin sallah sunnatun sunna ce ana yin ta ne linaqsi sunnatin saboda rage sunna muhakkaratin mai karhi min sunanin salati daga cikin sunnonin sallah wahiya sunnonin da adda ƙarfi a cikin sallah waɗanda in kan rage su sai ka yi sujuda samaniya su guda takwas yawa isa ko sajada nan guda takwas ne eh sunnonin nan guda takwas ne kowace sunna ka bai in kan rage ta za ka yi ainihin ƙabliya na farko ce ƙira'atu ma siwa ummil qur'ani karatun duk abin da ba fatiha ba wato a cikin sallah in ka karanta fatiha to surar nan shi masu wal umar ƙura'ani ko sura raka za ka karantawa ko kuma wasu ayoyi to inda abin nan ba karanta shi ba wanda daga an yi fatiha shi za ka karantawa ko sura ko wasu ayoyi to ka baro ta suna mai ƙarfi wadda ta cancanci ka yi mata waljaharu da kuma bayyanawa wal israru da asirtawa shi ma mutum na sujudu a kabliya ɗan mutum ya yi sallah bai bayyana karatu ba inda addaidai shi bayyana ko kuma shi sujuda ba adiya inda addaidai ya asirta sai ya bayyana dan ya bayyana ya yi ƙari wata kabiru haka nan ko mutum na sujuda kabliya idan ya bar kabbara hasso yawa takbir sai ihrami in ba kabbara harama ba ya bar kabbara biyu amma in kabbara guda ta kawai to wannan ba za a ba sai dai sun zan kabbara ji sannan karfin su zai kira wata hamid haka nan kuma yana su sujuda qabliya inda ya bar sami Allahu liman hamida shine at-tahmid at-tasmi' kenan cewa sami Allahu liman hamida in ya bar shi su ma shi ma so yi ko da haka ba so guda ɗaya ba wa tashahhurul awwal haka nan kuma mutum yana qabliya idan ya bar tahiyya ta farko wal julusul awwal lahu ko kuma ya bar zaman lahu domin shi dazu ya zauna amma bai tsaya ba yanzu kuma da zaman da tafiya duk bai ba dan bai ko zauna ba balle shi tafiya to duk dai qabliya ta tabbatar mishi ya bar kusan sunna uku ke wa tashahhudul akhir da tahiya ta karshe shi ma at-tahiyatu dinnan alfazu dinnan in bai yi su ba su ma ainihin zai qabliya wala sujuda li tarki sunnatin ghayr mu'akkadatin babu sujuda don ya bar wata sunna amma sunnan nan ghayr mu'akkadatin wadda ba ta da karfi kawai me yace ka takbiratin wahidatin ka san ya ce kabbara biyu yanzu ka bi kabbara guda ghayr takbiratul ihram inda ka hidda kabbara harama to don mutum ya bar kabbara guda duk wata yayi wala takbiratin ko kuma yayi wato ya bar wani abu wanda shi mustahabbi ne kal kunuti kamar kunuti fi sunni da sallar subahi fa in sajada in yin sajada lahu ma domin su baka lasu salatu ku sallah ta bashi wala li faridatin haka nan ga farilla ka takbiratu ihram kamar kabbara harama aw li ziyadati qawlin ghairi muqbilin lis salati ko kuma domin karin wani zance kara wanda shike bai batawa ga sallah kawai mi kal kalamil qalil sahawa man ci ana yana sallah sai magana ek kadan sahawan bisa ga rafkanwa to to shi wannan ba sai yayi komai ba ba sai ya sujuda ba an fi'ilin ko kuma wani aiki gairu mafilin wanda bai batawa ga sallah ka ziyarci raka'atin kamar ƙara raka'a sai ruba'i yace ga sallah ta ruba'i sallah azhur ta sai raka'a ya kai maimakon shi hudu sahun bisa ga rafkan A ga ya ƙara aiki cikin sallah to sai shi sujuda kan walin siratul qaribi hmm awo ba ba ba a yin sujuda don yin magana ya kaɗan أو فعل غير مبدئ شينيكو يتشي ولا لفريدة كتكبيرة الإحرام أو لجارة قول غير مبدئ للصلاة كالكلام وإرم مغانا والانصراف القريب هكذا كما جويا والقريب مقصاتي من الصلاة رجع صلى ساوا بس غرب كانوا شيما بس باتا من صلى با من شوا يا صلى من صلى معي سير كنا بايا هيا كركتا يا عظم ما يصلي هيا هكذا يا كركتا هكذا سير ايه sai ɗaya tun ai to sallame sai ya tsaya sallame to shi ke koma daidai da alƙiblar nan sai ya sallame ya ce wa muhallu sujudi sahwi inda ake yin sujuda ta rafkanwa wato mukhtalifun mai sassaɓawa ne wato akwai inda ƙari na akwai inda rage to fa ziyaratu inda yake ƙari na faƙar ce kaɗai to yanzu da lahaba da salami zai sujuda ba diya in ya ƙara wani abu wanda babu a cikin sallah to abinda za shi sai shi ba diya wannan su shi kuma rage faƙar ci kaɗai rage ɗaya daga cikin waɗannan sunnoni da muka ambata guda takwas amin na so ziyaratu ko kuma ya rage wani abu ya ƙara wani abu to yanzu da lahu ma zai sujuda domin su kaula salami kabliya wa sifatuhu sifa yadda ake sajaddan nan sajadata ne zai yi sajadoji guda biyu yukabbiru suna kabbara lahu ma domin su ida ihma ga fara su warrafu da dauka kowa min huma da gare su wa yu'idu tashahhud sai shi mai da tahiya fil qabli ga qabliya kuma ya sallimu sannan shi sallai kaga zai sajada guda biyu zai musu kabbara in zai farawa haka ne in zai tasowa shi musu kabbara sannan shi koma yin tahiya ta qabliya sannan shi sallama kenan ita ba adiya ba sai ya koma ainihin tahiya ba kenan ya ga dama da tasowa sai shi na iya ko ga ko ga qabliya ba dole na ba sai mai da tsayyat amma ita gare ta shi yaki fa in sahal ma'mumu idan wanda amma yayi rafkanwa khalfal imami bayan liman to fa innal imama haqiqa liman yahmiluhu anhu zai dauke mai rafkanwa wa yalzamu al ma'mum sahul imam sannan sahu rafkanwan liman tana lizinta ma'mum wadan liman yayi rafkanwa kai ba kai ba ai duk kuna ko da ka taho har ma yayi abi dai ba ku sani ba shi na cewa illan ya sufu ma'afu ko da ku bai rafkanwa tare da shi ba kai raka a ƙarshe ɗaya ka samu ba ko san an yi rafkanwa ba yana sallar yana sai haka ɗaya ya tashi ya yi ba adiya to in ka ƙare kai ma kai ba adiya ta shahe ka shi na cewa illan ya sufu ma'afu ko da bai rafkanwa tare da shi ba wala hadar sahu ko da ku bai halarci rafkanwa ta ba fasulun wannan fasalina salatul jama'a ta sallar jam'i sunnatun sunna ce mu'akkaratun mai ƙarfi wato yin hamsu salawatin ɗin cikin jama'a to hukuncin sallan nan a cikin jama'a sunna ne in dai ba ga jum'a bane shi kan jum'a ita kan farilla ce farilla ce a yi jam'in jum'a yace sunnatun sunna ce mu'akkaratun mai karfi saboda farilla sai ta tuzgo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatul jama'ati afdalu min salati ahadikum wahdahu bi 25 juz'a sallar jam'i ta yi mutum shi sallah shi ɗai da yanki ashirin da biyar ga wata riwaya da sab'in ashirin da rage da daraja ashirin da bakwai ba ana nufin wai daraja ashirin da bakwai abda sallar ba a'a ta yi dai da ashirin da bakwai wala ya hasulu fadluha fifikon jam'in nan ba shi samuwa illa bi idraki rak'atin sai da riskuwar raka'a sai mutum ya samu raka'a bi sajda ta ha da sajaddanta shi kuma ba zai samu wato raka'an nan ba sai in ya samu ruku'i ya samu rufu'i shi ke faman a za ka hadu wanda ya riske raka annan guda laisa lahu an yi ida hadu wanda ya samu jam'i to bai da dama an yi ida shi koma yin sallan nan fi jama'a ta ukura cikin wasu jama'a ta daban ko da ko tare da wani mutum guda ɗaya na yayi ko ya sallah sai tare da mata ne shi ɗai to shi kenan ba sai ya in ya shiga masallaci ba sai ya koma masallaci ba tunda ya riga ya jam'i wal jama'atu jam'in nan isnani biyu na fasa'idan ko abin da ke biyu shi ya akallin jam'i mafi karancin abin da ake tabbatar da jam'i da shi shi ne mutum wa man sallawa hadahu wanda ya sallafe shi kadai aw lam yudrik ma al imam rak'atan kamilatan ko kuma ko da ya tsaho bai samu raka'a ko guda cikakka ba tare da liman to fa inna lahu an yu'ida haqiqa shi mustahabi na gare yana da dama shi maimaita sallan nan fi jama'atin cikin jam'i shi samu jam'i shi ta aw ma'a wahidin ko kuma shi ta tare da wani ma'muman alhali ne shi shina ma'mum kashi ba da sallan nan shi yasa ce ma'muman shi zan ma'mum ba imami ba saboda sallah mai mai da sallah tana da kama da na nafi ta nafila shi kuma mai nafila zai ba mai farilla sallah aw ma'a wahidin ma'muman ko nawiyan bi zalika tafwida to in zai mai da sallan nan bayan ya riga ya yi ta shi dai sai shi niyyar attafi da miƙa al'amari zuwa ga Allah cewa Allah shi karɓi duk wadda ya so cikin cikin biyu ɗin shi miƙa al'amarin nan zuwa ga Allah in ka na tilka salatu gairar magaribi amma hako shi ɗin sallan nan da zai maimaitawa ta san ba magariba ce ba ita ka in magariba ta to wannan fata harumul i'adatu mai shi ta haramun nan saboda kashi mai shi ta shafa'an saboda an yi ta sulasiya na saboda ta yi witirin adadin raka'o'in yi su zama witiri to shi yasa ta haka ba a so shi mai ta waka zal isha'u haka nan isha'i ita ma ko kayi ta kai ɗai ba da witirin sahihin bayan kayi witiri ingantacce shi ma ba a son ka mai ta saboda shi kuma annabi ya ce la yutara ni fi lailati ba babu witiri biyu cikin dare guda haka komai in ka koma mai ta kaga ba ka komai witiri bayan isha in kuma in kai komai wuturi nan ka kayi wuturi ko an yi hanyar da kai don haka an kace da an yi ta shike bayan wuturi kenan inda baka yi wuturi ba isha kana ina mai tata ba ita magariba da kayi da shike na za ka mai tata wa man uqimat alaihi tilka salatu duk wanda an ka tsaya da wannan sallah bisa gare shi ko fil masjid alhali shina cikin masallaci wato wannan sallar da ya riga ya yi ta fa innahu haqiqa shi la yabda'u bi tilka salati wala ghayriha fardan aw naflan hakika shi ba zai fara wancanin ka sallar wadda ya riga ya yi jam'in ta ya riga ya samu jam'i to shi yanzu haramun na gare shi tashi ko mayanta wala gare haka nan wani tafarlan farilla ta auna fulan ko na filana ba zai aika kan fasulun wannan fasali na shiru ila imamu ta kai kaliman a kan guda tara na al'awwal na farko a tsahara su tsarki wala ta tuhu imamu ta man sallama hudisa limancin wanda ya salla shi na mai hadasi fala ta tuhu ba ta imamu ta amina shi na mai ganganci sani na biyu Allah ya kuma kashe kasancewa a yawan mamu kama na ita dadu wanda ya koyi yin masubutun da masubuti wanda aka cere ma auyo a wannan ko kuma da mamu su zanna ko wanda ya zace shi imamun imami badal salatu musallati ta baki as-salisu na uku al islam musulunci arabi wani hudu zukuratu zama namiji wala ta sifu imamatul mar'ati limancin mace ba ta inganta mutlaqan take ba shi wa mace ta ba da sallah mutlaƙan iyata ko boya babbata ko ƙarama farillata ko nafila maza za ta ba sallah ko mata wannan hukuncin limancin da ke nan bai halalta amma kuma ita sallar ta ta yi ta inganta ko da ko ta yi niyyar limancin balle da kafin samun su su alhamis na biya albulugu balaga falata su imamu ta gairar baligi limancin wanda ba baligi ba ta inganta fi gairar filfarilla da farilla إلا لمثله سير إبلي إن على إبلي يسي صلى سباري الثالث نسيت على أقل هنكلي فلا تسوي إمامة المجنون يوجه معه كشي وتنباش إن غلطة هو إير معه كشينا ولا عندنا هنا هو هو أنا أنا لوك شيء أنا سام دعوة ولا استكراني هكذا نمي معي شما لمن شيء بين غلطة السابع أنا بقول الحرية إنش نعم بابا وهي إتا وقع الحرية شرط شرط إذا في الجماعة كجماعة الثامن أن تقص السلامة خيرا من الفسق لك فاسق أنت والجار هاتي تقبع يزنبع فاسقين هذا بي أي كان الشعب ولا تسوى إمامة الزاني لمن شمزنا تيباش إن ذنتا وشارب الخمر لما شايجع التاسع نتر القدرة إيكو على الأركان مثل غرقنا فلا تسوى إمامة العاجز أن ركو لمن شمون دي كاسا غرقو مثلا جمسالي واجب عند غير الله بي أي ركوش illa an yakuna al-mamum aidan ajiza anhu sai in duk suna da shi da liman da shi da mamum din ne sai su yi tai wa kazalika al-ajiz haka nan gaje an kana salat da gun ko ko sallah amma mutum ne ya salat ko wata idan ta illa mutum sai ga iri waqtu lifa an sabani hal tasihu imamatu man lam yumayyiz bayna ad-dadi wa zai shin limancin wanda bai bambance tsakanin badun da za'un ba tana inganta ko ba ta inganta sunna liman na amma hau bai iya bambanci a tsakanin zuwa'un da gwadun duk faɗi da yake wala zuwali ko kuma inda zuwa'un take sai shi faɗi ta gwadun wa imamatul lahiri da kuma limancin mai dalgi shin tana inganta ko ba ta inganta wasu sun kace tana inganta wasu sun kace ba ta inganta wata siffu salatu khalfal mukhalifi sallah tana inganta khalfal mukhalifi bayan wanda ya saba fil furu'i ga ru'a azami ta zato kalmaliki kamar ba malike shi sallah halfa shafi'i bayan ba shafi'i wannan yana inganta